الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن وما درجة من أنا cikin wasiyoyin manzon sallallahu alaihi wasallam wanda hanyar tsira ce duniya da lahira yau sai mu shiga wasiya ta sha biyar bai cin mun kare wasiyar mu bisa kan ikhlasi da kuma kishiyar ikhlasi abinda ake ce ma riya da kuma asum'a satin da wuce min bayani akwai daga cikin addu'o'in da ya kamata mu yi kokari mu rike duk lokacin da muke ibada ko muka kare mu yi dan saboda mu kange mu kare mu killace ibadodin mu ka aje a wayi gari su lalace wanda annabin rahama sun sam ya koya mu al'ummai shine hadisin da muka kawo to yau sai mu shiga wasiyya mu ta sha biyar yau wasiyya mu ga mace annabin rahama yi ta sallallahu alaihi wasallam wannan mace tana cikin mayyan mayyan mata wanda tarihin musulunci ya sani wanda ana ce mata rumai sa'u bint milhan wanda uwa anas dan maliki ce wadda ake ce ma ummu ummu rumaisa na'am tana umur tana daga cikin mai mai mata wanda suka shiga musulunci farko kuma abinda ta kaha na tarihin musulunci shine ta sadakinta da za a armanta da shi shine wanda abu ɗaya daga cikin maimai sahabbai kenan abu talha ya arme ta shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lokacin da abu talha ya zo arme ta ta ce irin ku ba a ce ba armin ku amma ni ba ni bukatar dukiyar da Allah baka tun da kai kafiri ne in kana so ka arme ni ka je ka musulunta kawai in ka musulunta dayin wannan kalma mai girma ta isa ya zamanto sadaki tsakanina da kai haka kau akai anas dan malik ma dar armanta danta wannan ya nuna da na iya arma mamamashi arme dan haka ta ta ta ta yi a cikin addinin musulunci da ya zamanto sadakin ta shine shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah to ita annabin rahama ya ma wannan wasiya wadda yake ce mata ke ke rumaisa'u ina maki wasiya nake guji zunubai gujin zunubai barin zunubai ita ce babban hijira ai ita ce hijirar da ta kowace hijira fifiko ta daraja na biyu ki kula ki kiyayi ko ki kiyaye farillolin da Allah ya wajabta kanki ai ki zan kula da duk abin da Allah ya farlanta kanki wannan kula da abin da Allah ya wajabta kanki shine jihadi da hiko na jihadi na uku yace ki yawanta zikirin Allah subhanahu wataala domin ke din nan ba za ki zo ma Allah ba gobe kiyama da abin da ya hiso shi Allah subhanahu wa ta'ala irin yawan ta zikiri kero mai sau ki guji zunubai guje zunubai shine babban hijira ai ita ce hijirar da ta hi falala kan nan ki kula da farlolin da Allah wajabta kanki kula da farlolin da Allah wajabta kanki shine jihadin da ya kowane jihadi kana na uku ya ce ki yawanta zikirin Allah subhanahu wa ta'ala domin ke ba za ki so ma Allah ba da abin da ya yi so gobe kiyama irin yawanta zikiri to wannan shine hadithin al-imam tubarani ya fitar da shi bi sanadin jayyid da ka yan wa masu daraja sai muhara juz'in farko na hadithin shine ki guji zunubai domin shine hijirar da ta haiko da hijira falala ya uwa musulmi menene matsalolin da zunubai suke kawo ma bawa shi karan kanshi menene matsalolin zunubai da suke kawo ma al'umma sai muhara da matsalolin zunubai da suke kawo ma bawa sun kashi kashi biyu na farko matsalolin da suke kawo ma bawa bisa kan zuciya shi kan nan da addinin shi kishi na biyu la shakka da cewa yin zunubai da Allah haramta suna daga cikin hanya da suke rehe zuciya suke lalata ta ciwo na farko da suke sama zuciya matsala ta farko shine suna sama zuciya baki suna sa zuciya ta zamanto baka babu alkhairi a cikinta don haka anas ko abdullahi dan abbas ya kawo wani asar nashi yake cewa tabbas ayyukan alkhairai suna gadar da haske nami na huska suna haskaka huska shine ake ce mahaifatul islam kwarjini na biyu ya ce suna gadar da haske a cikin zuciya duk mutumin da ke kula da ibada wadda Allah ya shar'anta kuma yake yin ta don Allah yake yin ta yanda annabin rahama ya yi sa sam daga cikin tukunci da Allah zai bashi a duniya yana bashi haiba haske ga huska kuma yana haskaka zuce shi kuma la gaskiya ne na uku yace yana gadan madabawa lahiyar jiki da karhin jiki shi ka za ga sahabbai sai a jima ba a yi rashin lahiya ba irin wannan ciwuce-ciwukai da suke matsan mu sahabbai ba san su ba don bi don yawan ibadarsu da kula da faralloli da nafiloli ba yiwa ka ji sahabi bai tashi ya kiyamun lail ba ba yiwa attanin ko alhamis ta zo ba su nafiloli na azubi ba sai wata larura to don haka ya ce kula da ibada tana gada ma bawa lahiyar jiki da karhin jiki wala haka da yan uwa kan nan na hudu ya ce tana kawo ma bawa arziki tana buɗa ma bawa ƙohohi na samun arziki mai albarka allahu akbar ashe ka gani kula da ibada alkhairin duniya ne da lahira sai koma ya ce to maudu'un mu kenan sai ce su ka mugayen ayyuka zunubai saban Allah na farko suna gada ma bawa bakin huska da haka za ka samu mutumin da ke shaye-shaye ko mutumin da ke shan giya ko yahen ko mutumin da ke zina ko mutumin da ke lawadi ko macen da ke madugo ko mai cin riba da sauran dukkan mugayen aikin da Allah bai so da kadi bai sai gaba ba albarka gare shi da kadi ba suka kaga da cewa wulakantacce ne kaskantacce dan saboda zunuban da suke su gada mai wannan bakin huska na biyu babu kwarjini a cikin huskar shi na biyu sai Abdullahi dan Abbas yake yana kawo bakin zuciya yana sa zuciya ta koma baki kari ko wallahi haka ne don haka duk mai saban Allah za ka samu zuciya shi baka ce babu alkhairi babu mi babu albarka a ciki me ke sa yan kinafin ke kashe mutane me ke sa suke kama tsoyi suna kashe su me ke sa suke kama mace da ciki su barke cikin su kashe dan ko kuma su yi su yi mi ake ce mai su yi haɗe da da mata da yara duk me ke kawo haka dan saboda zuciya ta koma baki irin gaba ɗaya babu alkhairi ciki na uku sai ya ce kuma zunubi yana gadar da rishin lahiya a jikin bawa kuma haka ne duk dan giya za ka same shi rishin lahiya za ta zo wannan ko ba musulmi ba ya san da giya tana gadar da ciwo iri iri taba tana gadar da ciwo iri iri shisha tana gadar da ciwo iri iri dada balantana su zina balantana su maɗugo balantana su luwaɗi irin sharri da suke sama a jikin mutum sai ga mutum ya lalace ya koma shi ba aljani ba shi ba mutum ba wani iri ne me yasa dan saboda zunuban da yake aikatawa yau da gobe kan nan na ƙarshe sai ce kuma yana gadar da talauci Allah na zuba talauci ga mutumin da yake bin kin bin dokokin Allah ga mutumin da ke taka haƙoƙin Allah subhanahu ta'ala Allah yana zuba mai talauci ko yana samu babu albarka dan saboda kullun cikin hushin Allah subhanahu wata'ala yake to wannan shine abu na farko da sunubai suke gadan bawa a cikin zuciyar shi na biyu yace suna sa ma bawa zuciyar shi tarihi babu alkhairi saman sai ta koma ƙasa kasan ya koma sama sai a waye gari zuciyar bata san ma'arufi ba balantana ta aikata shi bata san munkari ba bata san ta bari ba wallahi mutum in zunubai sun mai yawa lokacin da yake zunubi dadi yake shi alhali kai in kana zikiri kana karatun alqur'ani kana nafiloli dadi kake ji ba ka so ka bari shi ga lokacin in yana saban Allah dadi yake ji in yace ibada to ka kawo mai bala'i da tashin hankali me yasa dan saboda zuciya ta lalace alkhairi take alkhairin da ya kamata mai zuciya mai kyau ya gani shi shari yake gani sharrin da mai zuciya mai kyau gani shari ne shi a wajen shi alkhairi ne shi yasa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun manzo Allah sam ya fassara wannan aya ta cikin suratul mutaffifin yace bawa na Allah in yayi zunubi wata nuqtatun sauda wani bakin dashi yake zuwa ga zuciya ya hau in ya tuba yayi istighfari sai a wanke zuciyar ta kyau in bai bai ci gaba da yi sai a wayi gari zuciyar ta ta tashin baki yana hawa hawaye gari ta lalace sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama alherin da mu muke gani alheri ne shi a wajen shi sharri ne nau za ga mutane haka kai kai dai ka san da ba abin da yake kai ka kama mutum ka kashe haka kawai baka san shi ba bai san ka ba in ba zuciya ta lalace ta koma babu alheri kanta ba da abin da ke sa ka ɗauka ko takobi ka raba kan mutum da jikin shi haka kawai baka san shi ba bai ba ko ba in ba zuciya ta ce ba ta lalace babu alheri kanta da haka ya uwa masu daraja sharrin zunubi kenan daga cikin sharrin shi kuma yana gadon ba da bawa tsoro mutum kullum cikin tashin hankali yake me yasa dan babu alkhairi babu Allah tare da zuciya babu komi cikin da sai saban Allah da haka tsoro zai shi shine salaf sari suke cewa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai amintar da shi da komi kuma duk wanda bai jin tsoron Allah Allah zai sa komi yana jin tsoro da ya ga abu kawai tsoro yake shi dan me yasa dan saboda babu Allah sai zunubi jibi sahabbai yanda ba su damu ba suna ga abun wanga da shi ne amma ba su dan me yasa suna da Allah subhanahu wataala kuma sun rike haƙoƙin Allah haka zalika daga cikin sharrin zunubi yana sa mu zuciya ɗan uwana ta zama to cikin kunci kullum cikin tashin hankali shine Allah subhanahu ta'ala ce qad aflaha man zakkaha ya rabauta duniya da lahira wanda ya tsarkaka ran shi zuciyar shi kenan wa qad khaba man dasaha kuma ya wulakanta ya kaskanta wanda ya turmuzar da zuciyar shi ai wanda yake saban Allah dan haka zunuban zunubai suna gadar ba zuciya lalacewa yan uwa musulmi to bai cin ciwon zuciya da zunubai suke gadarwa akwai kuma babban matsala da zunubai suke ganar ma bawa shine ga addini shi nan ne matsalar take abu na farko da mutum eh yana zunubi bai bari ba yake gadar mai shine Allah yana haramta mai ilimi ko na ilimi in dai kai zunubi ne dokin hawanka to za ga Allah ya hidda albarka ilimi sai ga mutum ya sami ilimi babu albarka ko ko yana ilimin bai shiga shine ɗaya daga cikin saraf shawaki ko in ce imam shafi'i yana da malamin shi da ake ce ma waki'i yace na kawo kukan hadda ta ba ta tsayawa imam shafi'i dan baiwa kenan yace na ce ma malami na ni duk in nayi hadda ba ta tsaya me yasa sai yace ka bar zunubai dan saboda zunubi ka san da cewa na farko ilimi haske ne hasken Allah kuma ba a bada shi ga mai sabo ai duk wanda ya zabi sabon Allah to Allah yana haramta mai ilimi shi yasa Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai ba ku ilimi mai albarka kannan daga cikin matsalar zunubi yan uwana yana gadar da wani zunubin duk mutumin da yake zunubi to kaga kuma ya bar wannan shi ke sai mutum na shan giya misali to gobe mamaki kaga ya koma mazinaci gobe mamaki kaga ya koma dan caca abubuwa za shi me yasa dan saboda daga abu kaɗan sai gani ya ci gaba shine sarrafa sali suke cewa yana daga cikin alherin aikin alheri yana jawo wani alherin kuma sharrin zunubi yana jawo wani sharrin kuma wallahi haka ne haka zalika daga cikin matsalar zunubi yana sa yan uwa musulmi mutum ya zamanto ba ya ibada duk lokacin da kake zunubi sai ga ba ka yi ibada shi ne ɗaya daga cikin samari ya zo wajen hasan basari yake ce ni ina hada matsala ba ni iya kiyamun lalle yace ai ba abin da zai hana ka kiyamun lalle in ba zunubanka ba bi zunubin da kake akwai abin da kake ma Allah dan haka Allah ya haramta ma kiyamun lalle kuma wallahi haka ne dan dubawan Allah in dai zai rike addini bakin gwargwado to ba da za a yi dare ya bai tashi ba bi idinillahi ta'ala Allah zai tada shi dan bi dan saboda salaha shi da kuma dangantakar shi mai kyau tsakanin shi da ubangiji Allah sai tada shi dan saboda qiyamul layl alama ce da cewa Allah ya zabi bawa to haka zalika daga cikin matsalar zunubi tana sa bawa ya kaskanta ya wulakanta bai da daraja ko ta bisa kala zarratin gaban Allah shi yasa manzon Allah yake cewa sallam mutane gida biyu suke duk in kaga mutanen duniya to annabi ta san kishi biyu ne namiji ko mutumin da ya zamanto mai tsoron Allah barrun shine mai ibada taqiyin mai tsoron Allah kuma karimun wanda yake da daraja a wajen Allah kaji kishi na farko yan aljanna kenan nabi yace shine fajirul alfajir mashayi mai caca ɗan kidnapping mai cin riba mai zuwa jan bokaye mai zuwa yana abin da bai dace ba wannan alfajiri ne sai annabi ya ce shaƙiyun wanda bai da arzikin duniya da lahira hinun wanda yake wulakantas dai kaskantacce a wajen Allah subhanahu ta'ala ya Allah ka kare mu ya ubangiji ka mu rahama duniya da lahira dan haka da ni da ku sai mu ga ina muke har kullun in ma ka zamanto bawan Allah darrun mai bauta ma Allah haka zalika ka zamanto da mai tsoron Allah kana da daraja a wajen ubangiji in ba haka ba mutum zai zamanto alfajiri ne ba da daraja shaƙin bai da arzikin duniya da lahira wulaƙantacce kaskantacce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kana daga cikin matsalar zunubai yan uwana tana sa Allah ya manta da bawa habbawa ya manta da kanshi a wanda Allah cikin suratul hashar Allah ce yayi walladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun sai Allah ce wala takunu kallazina nasullaha ya ku masu imani kau kasance cikin uwan da suka manta Allah malaman tafsiri suka ce su ne uwan da saban Allah su da kin kula da abin da Allah ya ce su yi da jema zunuban da suke aikata ya sa Allah ya manta da su alkhairan duniya da lahira har su kan kan suka manta da alkhairi sai ga mutum ana kiran sallah bai iya tashi amma garin ga na maradu ko ina na iya shiga dan neman kuɗi amma yayi sallah ba iya sai ga mutum rayuwar shi ya kai shekara 50 60 bai iya karanta maka suratul fatiha amma duk inda zai nemi gobe dala ta koma kadago yana shirye don haka Allah ya mantar da su abinda zai zamanto alkhairi gare su duniya su da lahira me yasa zanuban da suka zaba haka zalika daga cikin matsalar zunubai tana gadan ma da bawa hushin Allah Allah na hushi da bawa shi yasa annabi rahmat sama ta rana ya wasiya ga mu'az bin jabal yace ina maka kashedi da zunubi don saboda zunubi hanya ce da ke sa ba Allah ya yi hushi da bawa kaf kiyaye zunubi ya mu'az bin jabal domin shi ke sa Allah ya hushi da ba ko wallahi haka ne haka dalika daga cikin matsalar zunubi tana rugusar da wasu aiki manzar rahmat sama wata rana yake ce masa habai ko kun san talaka al'ummata mafiyacin al'ummata wanda bai da arziki cin al'ummata suka ce i duk da an ce wanda bai da arziki ai wanda bai da kuɗi da kawo kuɗi ya ce a ba haka nan bane talaka al'ummata shine gobe kiyama zai zo da sallah cikakka azumi cikakke zakka duk abin da Allah ya ce ai ya zo inda ya kamata sai dai kashi matsalar shine ya cuci wannan ya zalunci wannan wannan ya ci duke wannan ya ma wannan sharri ya ma wannan kazafi ya zub da jinin wannan ya kashe wannan gobe kiyama za a zo da shi wannan lada tashi a dauka a raba ma mutane kaga matsalar zunubi kenan a ƙarshe yace in ladar tashi ta kare za a daukar zunuban shi aduman zunuban mutanen da ya cuta ya zalunta sai a dauka ana biyan mutane a ƙarshe annabi rahama sai sai ke ta sai a wurga shi a wutar jahannama kaga wannan shine talauci Allah ka raba mu da talaucin duniya da lahira kira ya Allah haka zalika daga cikin matsalar zunubi yan uwa musulmi tana sa bawa ya zamanto Allah bai karɓa addu'ar shi a wayan da annabi rahama ya gai cikin hadisi ingantacce ya ambaci namijin da yake yana dogon balaguro ya daga hannun shi alhali yana cikin yanayi da ka gan shi da cewa balaguro ke kai ba shata ba kayan shi dusun busun busun ya daga hannu yana ya rab ya rab annabin rahama yake cewa wa mat'amuhu haram wa sharabu haram wa guziya bil haram fa anna yustajaba lahu annabi yake ji sam ah gashi na ya ba hanyoyi sharadai da ke sa a karba addu'a shi domin duk mai balaguro Allah na karba addu'a shi a wanda annabi ya gaisa sam gashi ya daga hannu gashi yana ya rab ya rab maimakon a karba mai annabi ce ta za a karba mashi alhali abincin shi haram abin shan shi haram kai an gina rayuwar shi tun yana karami da haram annabi ya ce ta za a karba mashi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe zunubi yana sa kai addu'a Allah ki karba kan nan babban matsalar mai zunubi yan uwana yana cikin uwan da in mala'iku sun yi addu'a Allah bai karba domin mala'iku mala'iku akwai wanda suke mala'ikun da Allah ya aza suna addu'a ga masu imani a wayin da Allah ga cikin suratul ghafir rabbana wasi'at kull shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilik wa qihim azabal jahim kaga wannan addu'a ce ta mala'iku gawa ga masu imani ga masu yin sallah a lokaci ga masu kula da iyayensu ga masu ayyukan alkhairi dan haka duk lokacin da aka ce ka zaba hanyar sabon Allah ka san mala'iku ba su ma addu'a wanda ko mala'iku ba su mai addu'a ya yi asarar duniya da ta lahira to wannan kaɗan daga cikin matsalolin zunubi ne ga addinin bawa ga zuciyar shi yanzu insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu zo mu gani matsalolin zunubai da suke haihuwa ma al'umma menene ya kamata kenan a yi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ni da ku ya gafarta mu zunuban ya mu cika da imani ina kuma amfana da wannan dama ku ya hada da yake lokaci yayi na in kira in kira zuwa ga shugabanninmu Allah saka masa alkhairi lalle tabbas na akula da takar takardun motoci da mota abu ne wanda yake dole a yi in na ce dole ina nihi da cewa hanya ce daga cikin hanyoyi da ƙasa take samun kuɗin shiga na a yi aiki bis kan sekirite ɗin ƙasa mu kowa sani da cewa kula da sekirite ɗin ƙasa sai da kuɗi dole wa kowa sani kula da kaza da kaza dole ƙasa ba ta tahiya sai da kuɗi kuma ƙasar mu yanayin da take kenan ba wasu kuɗi da dama take samu na waje ba in ba alhamdulillah an fara samu fetur da saura amma dole kenan 'yan ƙasa sai sun yi ƙofa sa bisa kan a kula da wannan wannan amma kuma su ma shugabanni a zanki cizawa ana busawa al'amura yanayin da ake akwai wahala wanda kowa sani abinci na wahala abin sha na wahala kenan in an ciza a busa kuna da gaskiya na ku nema a biya takardun motoci da saura to amma kuma a zanki ciza ana busawa mu kuma talakawa mu yi masu zartan alkhairi mu tuna da cewa yana cikin gudun wanda muke iya kawo buskan kasar mu Allah kare ta na mu taimaka ma kasar mu ta tai gaba irin mu zan ba da haƙoƙin da ke kanmu amma su ma muna roƙonsu su zan tausayawa don saboda talaka yana bukata in an ciza a busa Allah saka mu kowa da alkhairi Allah ubangiji gafarta mu zunuban Allah ka mu mu saukin rayuwa gaba daya ya Allah ka ruwa mu asiri a duniya ka ruwa mu asiri ranar mutuwa ka ruwa mu asiri ranar wanka wankan gawa rayuwar kabari da ke jiran mu Allah ka sa mu yi ta cikin aminci Allah ka sa ibadar da muka yi a duniya ta kare mu daga daga Allah sa ibadar da muka yi a duniya ta kare mu daga azabar kabari Allah ka sa ibada mu ta hidda mu kewa a cikin kabari in mun tashi ya Allah ka ba mu littafi mu a hannun dama ka sa ibadodin mu wajen awa su rinjaye zunuban saman siradi Allah ka sa mu wuce salim alim mu shiga aljanna Allah kai gafara da jin kai ga iyayen da suka haife mu Allah kai gafara da jin kai ga iyayen da suka haife mu da ɗan uwan mu da malaman mu da mushannun mu da madannun musulmai dukkan su Allah ka musu rahama Allah ka taimaka ma shugabannin mu tun daga shugaban kasa har kasa Allah ka taimaka musu ga abin da zai zamanto alkhairi ga addinin ga addinin mu ga abin da zai zamanto alkhairi ga ci gaban kasan mu ga abin da zai zamanto alkhairi ga rayuwar mu force de l'ordre de sécurité da défense ɗin Allah ka saka musu alkhairi Allah ka taimaka musu Allah ka tsare mu musu da tsarewar ka ya Allah ya Allah kawo ƙarshen yan kidnapping ya Allah kawo ƙarshen yan boko haram ya Allah ka kawo ƙarshen yan ta'adda Allah ka ba mu galaba kansu ya Allah Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka tsare mu addinin mu ka tsare mu kasan mu Allah ka taimaka mu shugabannin mu gaba daya haka muna addu'a ga yan uwan da ke Palestine Allah ka musu agashi ga yan uwan da ke Lebanon Allah ka musu agashi ya Allah muna roƙon kawo ƙarshen Isra'il Allah ka roga za ta ka bazar da ita ya Allah ka kawo ƙarshen ta fuskan zaluncin da take mun Allah ka taimaka ma ƴan uwan musulmai duk inda suke ƴan uwa da ke bara addu'a Allah ka san su maza da mata ka san bukatocin kowa Allah ka biya mu gaba ɗaya Allah ka sa ma mu albarka Allah ka shaida ɗiyan mu mazan da suka yi arme ba su da ɗiya Allah ka ba su ɗiya masu albarka wanda ma ba su da arman maza da mata Allah ka ba su abokanin zama masu albarka Allah ka ba ɗiyan mu ilimin mun gabas da nema mai albarka Allah ka biya mu bukatoci mu na alkhairi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka